الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله فإن طلب, فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليها ما لك فإن طلب العاشق وصل معشوقه إذا ما ciwon so ya nemi hanyar da zai haɗu da abin da yake so wa musharakatar zauji ya yi tarayya da miji a kan matarsa ko ya yi tarayya da asayyid mai gida a kan bawansa ko bai wasa fafi zalika min ismi zulmil ghairi to a nan akwai zunubin kuma zalintar wani ma la'allahu wanda watakila la yaqsuru an ismil fahishati ba zai gaza zunubin wannan alfasha ba illam yarbu alaiha in ma bai dara ta ba abinda yake nufi anan idan mutum ya kamu da ciwon san wanda bai dace ya kamu da ciwon sansa ba yayi yunkuri har ya ga ya samu biyan bukatarsa ta hanyar da zai samu wannan mata mai miji mai miji ya biya bukatarsa ko ya samu baiwar wani ya biya bukatarsa ta hanyar haka to wannan abin da ya yi wannan abin da ya yi ya kunshi cutar da shi wannan miji ya kunshi zaluntar shi wannan miji ya kunshi zaluntar shi wannan mai baiwa wanda zunubin da ke tattare da wannan ba zai kasa zunubin kuma zunar da yi ba wato anan kaga ya haɗa biyu bayan zunubin alfasha kuma ga zunubin ya zalunci wani idan mutum ya yi zina da matar aure bayan laifin zinarsa akwai kuma laifin zalintar shi kansa mijin saboda haka shi wannan kuma laifi in ji ibn al-qayyim ba zai kasa laifin zinar ba in ma bai ɗara laifin zinar ba saboda haka kaga a lokaci guda ya ɗauki laifi biyu ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake cewa zai iya kasancewa ma laifi uku laifin zina da laifin wadda ya yi zinar da ita kuda ta yadda da laifin kuma mijinta idan ba mai miji bace da laifin iyayenta laifin zaluntar iyayenta bata musu iya da yi wani ya ce to ai tana yiwa da yardarta tana yiwa da ya neme ta da alfasha ita ta yarda to tun ta dai ta ce ya zalunce ta na'am ko da ta yarda neman ta da yayi da wannan alfasha shi kansa zaluntar ta ne domin kamar ka cewa mutum ne ya kashe kansa idan ya kashe kansa kana da laifin kashe kansa da ya ko baka da laifin kana da laifi ko da ko shi ya yadda ya kashe kansa don abin da ka neme shi da shi ba mai kyau ba ne saboda haka ka umarce shi ya yi abin da ba shi da kyau wataƙila mutum ne na ƙwarai bai taɓa sanin wannan lalatar ba amma saboda kai da zaɗin bakinka da jan hankalinka har ka jefa shi cikin wannan lalatar dabe ba za ka ɗauki alhakinsa ba don haka anan ka tafi da laifi uku kowanne mai girma laifin kai ka yi lalata da matar da aka haramta maka kusantarta na biyu ka zalunci mijinta in mai miji ce ko iyayenta in mai iyaye ce ko ‘yan uwanta ka zalunce su sannan baya ga haka ka zalunci ita wannan da ka yi lalata da ita ko da yardata ne domin ka ja ta cikin abin da yake haramu saboda ka koda da yardarta dan ka sa mutum yayi abin da ba da kyau da yardarsa ba a cewa kai baka da laifi ai da yardarsa yi matukar dai abin da ka sa shi yayi din ba mai kyau bane to shine malam anan yace laifin ba zai gaza ma na wannan lalatar ba in ma bai dara ba yace wala yasqutu haqqul ghairi bit tawbati min al fahisha haƙƙin wani haƙƙin wani kuma shi ko wannan da aka zalunta mijin ne ko ‘yan uwanta ne ko danginta ne ko waye nata da aka zalinta haƙƙinsa ba zai sare ba don ka tuba wannan tsakaninka da Allah kana iya tuba akan laifin da kai kai masa shine na wannan zinar da kai amma wanda kai kuma ka cutar ta hanyar yin zina da wani nashi haƙƙinsa ba zai sare ba don ka tuba domin haƙƙin wasu ba sa haƙƙin wani baya saraya da tuba in ka zalunci mutum ka ci dukiyarsa ba ka ɗaga hannu ka ce ka tuba shi kenan ka ci banza dukiyar kenan ta zama taka ka ci halal a'a kana iya tuba daga laifin da kai wa Allah na kayi abin da ya ce kada kai amma wannan dukiya dole ta koma ga masu ita dole ka mai da ita ga inda ka ɗauko ta to haka dukkan alhuququn nas la tasqutu bit tauba dan an tuba ba za ta tare ba fa inna taubata wa in asqatat haqqa Allah fa haqqul abd baqin tuba koda ta sarayar da haƙƙin Allah ta sauke maka haƙƙin Allah da yake kanka to haƙƙin bawansa kuma yana nan shi tubanka ba zai kankare shi ba lahul mutalabatu bihi yawm alqiyama ranar gobe kiyama sai ya nemi kayansa sai ya nemi haƙƙinsa ina jin a wannan littafin mun yi karatu na wanda ya kisan kai wanda ya kashe wani aka ce ya biya diya to in ya biya diya wannan biyan diyar ba yana nufin cewa kuma shi haƙƙin wanda ya aka kashe din ba ya tafi kenan idan ka kashe wani dan mutum ya biya diya wannan diya haƙƙin waɗanda suke rayayyu ne daga ‘ya'yansa danginsa waɗanda watakila sun dogara da rayuwarsa a cinsu da shansu da al'amuran su na yau da gobe haƙƙinsu ne ka sauki amma shi wanda ya tafi lahira akwai haƙƙinsa yana nan a wuyanka ranar gobe kiyama sai ya nemi wannan haƙƙi to haka zana take duk wanda zai yi ta to yana haƙƙin wanda aka yi zina da ita wanda ya zina da ita da wanda yake da alaƙa da ita wanda zai cutu a dalilin zinace-zinacenta haƙƙin yana wuyan wannan ko da ya tuba tubansa wannan tsakaninsa ne da Allah ya rage wa kansa nauyi in an je lahira ana awon ayyuka watakila yana da kuma wasu manya-manyan ayyuka su rinjayi amma wancan haƙƙin shi kuma sai an neme shi da shi شين يجي له المطالبة به يوم القيامة فإن ظلم الوالد بإفساد في لذة كبده إن يزال شي أباه تهنير واتو لا لا تامسا إرس إرتكنسا واتيكي جيد إتا ومن هو أعز عليه من نفسه ود زي إيا سريد كان دران سماء وجن كاري وتنشنتا يلالا تامسا إتا تونان شيما ya zalunce shi wa zulmu zauji bi ifsadi habibatihi sannan in mai miji ce kuma bayan ya cutar da ubanta to kuma ya cutar da miji ya zalunci mijinta domin ya lalata masa masoyarsa wal jinayati ala firashihi yazo hakan shimfidarsa wato matarsa yayi laifi a'zamu min zulmihi bi akhdhi malihi kullihi wannan ya fiye zalunce shi ta hanyar kwashe dukiyarsa duka ya fi ya taɓa dukiya domin kamar yadda muka faɗa a farkon karatu zaluncin da ya shafi irli ya fi muni ya fi muni akan wanda ya shafi dukiya mutum na iya wato fansar irlinsa da duk dukiyar da Allah ya mallaka masa sau nawa ne za a kama wa mutum matarsa ko ɗansa a ce sai ya biya kuɗin fansa kaza zai iya sai da gidansa da motarsa da komai don ya karɓi waɗannan ɗan uwa shi ashe kaga dukiyar ba a bakin komai take ba akan waɗannan to kaga ashe laifin da yayi yafi a ce ma ya sace masa ko ya raba shi da duk dukiyarsa to inda zai raba shi da dukiyarsa kana ganin za a kyale shi a ranar gobe kiyama ya tafi ba tuhuma dan ya ce ya tuba wannan ba zai karɓi tubansa ba zu wani barayin da suke satar mutane suna karɓar dukiyarsu suna yi wa mata faɗi ko sun tuba waɗannan laifuffukan ai ba za su sauka da kansu ba wataƙila nan hukuma za ta rabu da su a daina bibiyarsu a ce shi kenan sun tuba amma ya suka yi da haƙƙin al'umma da suka jefa cikin wannan da suka cutar saboda haka wani abu ne wanda mutum ya ɗauko wa kansa sai ranar gobe kiyama sai ranar da ya shiga kabarinsa sannan zai san cewa me yayi a duniya ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله saboda haka taba mutuncinsa yakan cutar da shi fiye da ka taba dukiyarsa wala ya'dilu zalika indahu illa safku dami ba abinda yake daidai a wajensa sai dai ko zubar da jininsa ma'ana sai bayan ransa zai iya tsayawa ma ya ga ya kare irdinsa man qutila duna irdihi fa huwa shahid فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة yace ka duba abin mamaki da wannan zunubi wanda ya fi aikata alfashe kanta mala ce fa in kana zalika haqqan li ghazin fi sabilillah to idan kuma wannan ya zanto haƙƙi ne na wani wanda ya fita gwagwarmaya yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah ya bar maka amanar gidansa yana can yana ta fafutuka wajen yaɗa addinin Allah ya bar maka amanar gidansa ka ci amanarsa to kuma a nan laifin kuma ya ƙara hauhawa saboda hadisin buraida wanda imam muslim ya rawaito yana cewa hurmatu nisa'il mujahidina alal qa'idina ka hurmati ummahati haramcin matan masu fita jihadi ɗaukaka kalmar Allah akan wanda ke gida aka bar musu su haramcin su kama haramcin iyayensu ne mata da suka haife su yadda mutum ba zai kusanci mahaifiyarsa ba to haka nan kai ya ci mutunci kai ya kusanci mahaifiyar wani wanda yake can yana yada addinin Allah shi kuma nan ya maye gurbinsa da barna a gidansa annabi ce faman khalafa mujahidan fi ahlihi faman khalafa faman khalafa mujahidin fi ahlihi fakhanahum wuqifa yawm alqiyamati wuqifa lahu yawm alqiyamati wanda duk zai cewa wani ga iyali na nan ka kula da su shi kuma ya tafi daukar kalmar Allah sannan shi kuma ya ci amanarsa annabi ya ce to ranar gobe kiyama za a kawo shi a gaban wannan mayaƙi ko wannan mai jihadi a tsayar da wannan mace amana a gabansa Allah subhanahu wata'ala ce khudh min hasanatihi ma shi'ta kwashi ladansa wanda kake so abinda kaga dama kwasa ba maganar ne a dan tsakura a biya shi ba a'a shi za a bashi dama ka duba kaga waje ne da kowa yake neman abinda zai cika mizaninsa sai aka kawo wani gashi nan ya zo da tarin aikin lada amma ashe maciyin amana ne da ya ci amana irin wannan sai a buɗe sallarsa da azuminsa da layyarsa da hajjinsa da waye da waye duk a buɗa maka a ce to kwashi abin da kana san zai bari zai rage wani abu ƙarab ai sai ya yi masa ƙarab ƙarab ƙab da ake cewa malam ya ce fa'iza ka na zarika haƙƙan ligazin fi sabili lahi wuƙifa lahul jani alfa'ilu yau malkiyamati za a tsayar masa da wannan mai laifi ranar gobe kiyama waƙila lahu a ce da shi khuzmin hasanati mashita kwashi kayan ayyukansa na kyau kyawawan ayyukansa abinda ka ga dama kama akhbara bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجي فما ظنكم me tsammaninku me tsammaninku wato kuna tsammanin zai rage wani abu hal ai fama tazunnuna yubqi lahu min hasanati me kuke zaton zai rage masa duk kankantar hasana sai ya ce a dauki ga wata can dauko min ga wata can dauko min ga wannan dauki dauko ga wasu can kwaso sai an kwashi karab ba za a bin masa komai ba to kaga ashe abin shi kuma yafi girma duk mutumin da zai fita aikin Allah ya bar mutum wani kula da gidansa sannan ya zama yana cin amanarsa a gidansa to wannan shine sakamakon sa فإذا اضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم to idan ya zanto kuma baya ga haka ya zanto kuma wanda ya zalunta din kuma makocinsa ne ko ya zanto wani dan uwansa ne na jini to zaluncin kuma ya ƙara yawaita wasara zulman muakkadan bi qati'ati ar-rahim wa athal jari ya zanto zalunci ne kuma da ya karfafa da yanke zumunci da kuma cutar da makoci annabi yana cewa wala yadkhulul jannata qati'u rahimi wanda yake yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba sai zaman to dan uwansa ne na jini kuma yayin wannan to abin kuma ya ƙara muni kuma har ila yau annabi ya ce duk mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba sannan wala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wancan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan cikin sahih bukhari da muslim hadisin Jubair ibn Mut'im haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wala man la ya'malu jaruhu bawa'iqahu haka nan wanda makocinsa bai amince wa sharrinsa ba wato ba zai saki jiki ba na ba zai cuce shi ba ko ba zai masa sharri ba duk wani wanda yake makocinsa yana fargaba da shi yana daddar da shi saboda sharrinsa annabi ce ba zai shiga aljanna ba تسنى مالي فإن استعان العاشق على وسال معشوقه بشياطين الجن to idan mai cutar wannan mai cutar soyayyar ya ga ba zai iya kaiwa ga wanda yake so ba sai yayi amfani da shayatinul jinni shaydanu na aljanu ko dai ta hanyar sihiri ko ta hanyar ya sanya wani aljani ya yi masa wani aiki ko ta sihiri ko kuma ta hanyar istikhdamil jin ya sa aljanin ya yi masa wata hidima wanda ita wannan hidimar damu ba za ta yi ba sai shi ma ya biya wani kamashu na bautar wannan ko na saban Allah to in ya zanto kuma baya ga ya riga ya sanya ƙaunarsa da soyayyarsa ga wanda bai halatta ce yana son shi ba ya ga ba zai samu bukatarsa ba sai ta hanyar sihiri ko ta hanyar yayi amfani da aljanu to damma ila ila shirk damma ila shirki wa zulmi kufr sihiri to bayan shirka da zalunci kuma ya ƙara da sihiri ga sihiri ga kuma shirka da zai yi ta hanyar bautar aljani don aljani bai maka hidima sai ka bauta masa haka kawai ba zai yi maka hidima ya cutar da wani ba kamar yadda ka bukata sai kai ma ya nemi wani abu qala awliya ummil insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd mun mun jiyar da junan mu ne dadi wato mun musu abinda suka ji dadi shine bautar su su ma kuma sun mana abinda muka ji dadi shine biya mana bukata shi yasa waɗanda duk suke da'awar istikhdamul jinni ɗayan biyu ne ko ko dai makaryata ne kawai ‘yan damfara ne ‘yan 419 ne sai muku su suna da rohanai rohanan nan za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza amma ƙarya ne ba wani rohani ko kuma ya zanto a akwai aljanun da lalle suke musu hidima to amma fa su ma sai sun yi wa aljanun hidima ta hanyar sun yi wa aljanun nan biyayya cikin saɓon Allah sun bauta ma wannan aljanun saboda haka baya ga zalunci baya ga shirka kuma sannan ya zo ya yi tsafi wanda shi ma kuma kafirci ya yi shirka ko ya sa a yi masa tsafi ko da ba shi ne mai tsafin ba ko da shi bai iya tsafin ba amma ya sa a tsafe masa wanda ake so a jawo hankalinsa a juyar masa da ƙwaƙwalwarsa don a samu biyan bukata abunsa. fa'in lam ya fa'alhu huwa wa radiyar bihi kana radiyar bilkufri ko da shi ba shi ba amma ya yarda a zo a yi to ya yarda da kafirci gaira karihin li husuli maqsidihi bihi yana nuna bai kiba ya samu biyan bukatarsa ko ta hanyar sihiri ne akwai waɗanda in dai bukata ce gabansu kowane hali ta kowane hali su ne su biya bukatarsu kawai ba ruwansu da abin da za hanyar da za su bi ta biyan bukata su mai kyau ce ko ba ta rike Allah ya dade ita ko bai dade ita ba haramun ci ko kafirci ne wannan duk baya gaban su a daina ba musu wannan maganar kawai yaya za a yi bukatar nan ta biya to abu shakka wanda zai yi wannan in aka bi hanyar sihiri hanyar kafirci dan bukatar sa ta biya malam yace wa hadha laysa bi ba'idin min al-kufri shi ma wannan bai yi nisa da kafircin ba wato kusa yake da kafircewa an san cewa duk mutumin da zai yi sihiri da ya tattari kafirci don sihiri iri iri biyu ne akwai sihirin da babu ba lalle akwai kafirci a ciki ba akwai sihirin ko da yake da kafirci sihirin da yake dauke da kafirci da zai tattari bautar wani Allah ko kiran wani Allah to wannan kafirci ne الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سورة الله ولكن الشياطين كفروا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر سورة متمن ديه يردد كافرتي to shi ma yana kusa da aukawa cikin kafirci wasu ma suna cewa shi ma ya kafarta قال يجي والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان abinda dai yake nufi anan duk wanda zai taimaka ma wani mai ciwon so na abinda yake haramun ne ya taimaka masa don ya cimma bukatarsa to wanda yana daga cikin taimakeke ne akan abinda yake saban Allah ne kuma ƙetare iyaka saboda haka abinda yake saban Allah ne ba abin hanyar da take wato abinda wato ba abin hanyar da take saban Allah ne ƙetare iyaka ne a ce za a cimma wani buri ko da mai kyau ne ballantana mara kyau ko mai kyau ne ba a yarda ba ka bi ta hanyar da bata dace ba ka ce ta haka ne za ka cimma buƙatarka za ka ga a irin wannan yanayi da muke ciki na wannan fitintinu da tashe-tashen hankula sai ka ji wasu suna ba da shawarar cewa a nemo ‘yan kaza a nemo ‘yan kaza a nemo ‘yan kaza su su shiga daji haka a nemo maharba maharban da suke tattare da kayan tsafe-tsafensu yawanci yawanci maharbanmu ba wai maharbi ba ne kawai gwanintar harbin ne ta sa ya zama maharbi a'a in ka dube shi za ka ga kayan jikinsa cike suke da wasu layu da wasu kulle-kulle da wasu tsubbace-tsubbace haka wanda wasu abubuwan duka ana hadawa da sha'anin aljanu da sauransu wanda kafirci ne wannan to a ce ta wannan hanyar za a magance wata matsala to wannan wata matsala ce kuma aka kare jefa kai ciki aka ji an ce a samu wasu suna nan za su daure daji za su daure daji in suka daure daji duk sai waɗannan mutanen da ke cikin dajin duk su suma su yi waye su yi waye duk sai a je a kakkaba su amma fa sai an biya su to in har kai kana cikin garin da ake da wannan matsalar kuma kana da wannan kayan daure-dauren to me sai an biya ka ka daddaure mana lokacin farko farkon sha'anin boko haram mutanenmu a borno bai ba su yi ba irin wasu wannan harkar tsubbace-tsubbacen an yi ta wannan tsubbace a gewaye kaza a gewaye kaza da a banza sai da allah ya so kawo ƙarshen abin to har ma ka ji wa ana ba da shawara wai gwamnati ta nemo na mun ka ce a nemo tsofaffin sojoji jami'an tsaro tsofaffi an san waɗannan ba wani guru da laya da waye za su yi amfani da shi ba ƙwarewar su ce da sanin yadda ake yaƙin yaƙi da masu laifi amma waɗanda za suke suka shahara da harkar tsafe-tsafe ka ce a nemo su a lokacin da kake neman taimakon Allah lokacin da abubuwa suka rikice maka ka rasa mafita kana neman Allah ya kawo maka tangi kana cewa malamai su yi addu'a ayi alqunutu ayi wai ayi wai kuma a lokacin ka ce a nemo matsafa kuma ka ce kana son ka ga ka ga daidai yadda kake matsafi su ma wadancan da suke kake rigama da su ma matsafan ne saboda ka tsafi da tsafi ne tsafi da tsafi ne zai yanki ka ce ubangiji subhanahu wataala ya jage taimakon sa kai kana da waɗanda suka fi shi za su taimaka maka sauraka wani lokaci mu muke ƙara tsawwala ma matsalolinmu ta hanyar mu ƙara nisantar Allah lokacin da muka shige su su kuma da wasu daga cikin shugabanninmu da ba tauhidi ne da su ba su ne irin rufe so suke a ce sun ci nasara sai a ce to a yi wannan ƙarshe kaga abin ma ya ƙara ɓaci fiye da da sauraka in abu ya lalace ba ta hanyar saɓan Allah ne ake warware shi ba ta hanyar komawa ga Allah a gama menene ya jawo wannan kyautata alaƙar mu ce ta yawa da Allah har aka jarrabe mu da wannan ko muna na alaƙar mu da Allah ne babu shakka lalata alaka mu tsakaninmu da ubangiji shi ya jawo Allah yake mana dandan jarrabar dan mu koma gare shi to bakon mu koma gare shi kuma sai kuma mu ƙara bazama abinda ake bukata shine idan Allah ya jarrabe ka wannan jarrabar ta zama sanadi da zaka da zaka koma ga Allah subhanahu wataala amma makon ka koma ga Allah subhanahu wataala sai kuma ka ƙara sai kuma ka ƙara kutsawa cikin laifi walaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu ce me hana lokacin da azaban mu ta zo musu ba za su kaskantar da kai ba su komo gare mu maimakon su haka sai kuma zuka su su ƙara kekashewa shaydanu su ƙara ƙawata musu abin da suke aikatawa to kaga wannan shine wato batan bakatanta baka samu biyan bukata ba sannan kuma ka ƙara samun fushin Allah subhanahu wata'ala saboda haka abin da yake halal mubah abin da yake haƙƙin kama ba a yadda ka bi hanyar da take haramun ba wajen cimma bukatarka to ina ga abin da ke daman haramun ne akan gare ka kamar da zai nemi a yi masa irin waɗannan hanyoyi don ya cimma wata buƙatar da ba wato da ba haƙƙinsa ba buƙatar da ba haƙƙinsa ba to kaga wannan ya fi muni munin ya ƙara muni ƙwarai da gaske malayin ce
وأما ما يقترن بحصول جرد العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يكفى فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها فلا يجد من إعانته بدا فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه والعاشق يعين المعشوق على الظلم على الظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس فيحصل العدوان والظلم بسبب اشتراكهما في الكفه لتعاونهما بذلك على الظلم كما جرت به العادة بين الأشاك والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغي وعدوان حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله وفي تحصيل مال من غير حله وفي استطالته على غيره فإذا ابتسم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا من جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما هذا إلى هذا إلى ما ينضم إلى ذاك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوسل بها إلى معشوقه بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله يتوسل به إلى معشوقه
مالن يتي وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى amma kuma abin da yake da alaka da shi wanda ake al'ashiki wato wanda yake mai so abin da yake da alaka da samun biyan bukatarsa na zaluncin da zai yadu wanda zai shafi ma wasu wanda cutar wannan zalunci za ta shafi wasu to al'amari ne wanda yake la yakhfa wanda ba zai buya ba wato abin da zai biyo baya na in ya samu biyan bukatarsa abin da zai biyo baya na zaluncin da zai ƙara shafar wasu bayan samun biyan bukatarsa wani abin ne da shi ma ba zai buya ba fa innahu idza hasala lahu maqsuduhu min al-ma'shuqi domin idan ya samu biyan bukatarsa daga wanda yake tsananin so falil ma'shuqi aghradun ukhra yuridu min al-'ashiqi i'anatahu 'alayha to shi ma kuma wanda aka biya bukatar da shi shi ma kuma sai ce to ni ma ina da nawa bukata bukatun wanda nake so kai ma ka taimaka mu yace fala yajidu min i'anatihi buddan shi kuma a lokacin dole dole ya taimaka masa saboda a rama wa kura aniyarta ya samu biyan bukatarsa to shi ma kuma yana da tashi yana da nashi bukatun don haka shi ma ya taimaka masa ya samu wannan biyan bukatar tashi fa yabqa kullu minhum ma yu'inu al-akhar 'ala adh-dhulmi wal-'udwan sai zanto kowa daga cikin su da shi mai cutar san da wanda aka samu biyan bukatar a gurinsa wanda ake san kowannensu yana taimakawa ɗan uwansa akan abin da yake zalunci ne akan abin da yake ƙetare iyaka ne fal ma'shuqu yu'inu al-'ashiqa 'ala zulmi man yattasilu bihi min ahlihi wa aqaribihi wa sayyidihi wa zawjihi shi wannan da ake so ake cutar sansa zai taimaka wa shi al-'ashiq wanda yake da cutattar nasa ya taimaka masa wajen ya zalunci danginsa ‘yan uwansa miji ko mai gida saboda haka ita da ta yarda ta amince tana matar aure ta taimaka wannan mutum ya samu biyan bukatarsa abunta kaga ta taimaka masa wajen ya cutar da mijinta hakanan idan baiwa ce ta taimaka wajen ya cutar da mai gidanta wal ashiqu yu'inu al ma'shuq shi kuma wannan mai cutar san da ya samu biyan bukatar sa shi kuma zai taimaka ma wanda ya samu biyan bukatar a wajen sa ala zulmi man yakunu gharadu al ma'shuq mutawaqqifan ala zulmi shi kuma ya taimaka masa wajen azalinci wanda shi wannan da aka biya bukatar da shi shi kuma bukatar sa ba za ta biya ba sai an zalunci wancan in an samto ina da wani abu wanda nake nema wajen wani kai kuma ka taimaka min in samu abu abinda ba haƙƙinsa ba saboda haka yace to babu komai ni na san yadda zan in kabo maka wannan abu to kaga anan shi ma ya taimaka wajen azalinci wani saboda ya san ya samu biyan bukatarsa fa kullum minhuma yu'inu al-akhar ala aghradihi allati yakunu fiha zulmun nas dukkaninsu kowa yana taimakawa ɗan uwansa akan abin da ya san zai cutar da wani da wasu mutane ne saboda shi wannan mai cutar san an taimaka masa ta hanyar biyan bukatarsa ya cutar da iyalan da miyatar da mijin da ƴan uwan wannan da aka aka biya bukatar da ita ita kuma da aka biya bukatar da ita ita ma kuma ta nemi wasu bukatu wasu bukatun kuma sai an zalunci wasu ne bukatar ta za ta biya ta nemi a biya mata bukatun da sai an yi zalunci a biya mata su saboda haka shi kuma ya ji dole shi ma ya yi wannan biyan ya biya wannan bukatar to kaga anan kowannen su ya taimaka wa dan uwansa akan abin da yake zaluntar wasu ne fa yahsulul udwanu wadh-dhulmu lin-nas kaga anan an samu ketare iyaka an samu zalunci wato ta'addanci da zalunci ga mutane بسبب اشتراكهما في القبح saboda dukkanin sun yi tarayya cikin mummunan aiki lita'awunihima bidhalika 'ala adh-dhulmi saboda sun hada kai suna taimakon junansu akan zalunci kama jarat al'adatu bayna al-ushaqi wal ma'shuqina kamar yadda al'ada ta riga ta gudana aka sani abu ne mai faruwa tsakanin masu cutar su da waɗanda suke so من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان كده تشوترسو زي تيمكاوا wanda yake so yake kauna akan abin da yake tattare da zalunci walbaghiyun da ƙetare iya wato da zalunci da shiga haƙƙin wani da kuma ƙetare iyaka hatta rubbama yas'a lahu fi mansibin taƙila ma ya ce to shi yanzu buƙatar da yake da ita shine yana so a saman masa matsayi kaza yana son a gwamnatance a saman masa gurbi a guri kaza saboda buƙatar ka ta biya to ni kuma so nake ka saman min guri a gurbi a guri kaza ko ka samu min kwangila ko kaza ko kaza duk da wannan bai cancanci wannan abu ba wala ya suluhu li mislihi matsayin da bai kamata a bama irin wannan ba amma saboda shi yana biyan bukatarsa yana samun biyan bukatarsa da shi zai yi wuce gaba yayi uwaye makarbiya har aga an samu wannan biyan bukata an danka ta ga wannan wa fi tahsili malin min ghairi hillihi ya samu masa kuɗi ba ta hanyar halal ba sauraka a samu masa wata kwangila ta banza ko ku a ebo wani kuɗi na gwamnati a bashi a bata saboda an samu biyan bukata gare ta wa fi istitalatihi ala ghairihi ko kuma a'a tana bukatar ta yi rashin kunya ga wasu shi kuma ya wuce mata gaba sauraka kina da iko ki taka uban kowa mutukar ni ne tare da ki saboda haka tana da iko ta ci mutuncin kowa shi kuma ya tsaya mata ya tsaya mata da matsayinsa ko ya tsaya mata da dukiyarsa fa idza ikhtasama ma'shuquhu wa ghayruhu aw tashakaya lam yakun illa fi janib al-ma'shuq zaliman kana aw mazluman yayin da abin ƙaunarsa ta yi rigima da wani ko ta suka kai kuka wanda yana kokawa da dan uwansa wanda yana kokawa da dan uwansa to shi koyaushe yana tare da masoyiyarsa ba ruwansa ita ce azalimar ko zalintar ta kai a bisa al'adar jahiliya unsur akhaka zaliman aw mazluman هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق baya ga wannan har ila yau shi kansa wanda yake mai cutar san saboda yana buƙatar kuɗi da zai cimma buƙatarsa abin da yake so ya samu ba zai yi ba sai da kuɗi to wannan buƙatar tashi kuma ta sa shi ta halin ta kowane hali sai ya samu kuɗin saboda ya biya buƙatarsa don haka sai ya shiga damfarar mutane abokan hulɗarsa yadda zai karɓi musu kuɗi don ya je biya ma waccan buƙatarta bi sariƙatin ko ta hanyar sata au gasbin ko ta hanyar ƙwace au khiyanatin ko ta hanyar cin amana an ba shi amana ya ci amana an ɗauke shi an danka dukiyar al'umma a hannunsa ya yi amfani da ita wajen ya biya mata buƙatarta au yaminin kadhiba ko ya rika rantsan ƙarya don ya karɓi wani abu au qat'i tariqin kuma ya je yana fashi yana tara hanya yana fashi saboda ya samu kuɗin da zai biya mata buƙatarsa wato ta ko ina wannan al'amari bebe yake da zalunci ba wai kawai zai takaita yadda ibn qayyim yake suranta mana abu ba zai takaita akan wasu mutane ne guda biyu suka haɗu suka yi lalata ba shikenan magana ta kare a'a wani abu ne da yake tattare da wasu laifuffuka miyagu da za su shafi kuma al'umma duka saboda haka duk inda wannan wannan abu ya yawaita zaka samu waɗannan al'amura na zalunci su ma za ka same su baje-baje duk waɗannan abubuwan da ibn al-qaim yake faɗa yana faɗar wani abu a can lokacinsa wataƙila wannan abin a lokacinsa bai zama abu wanda yake barkatai ba kai yanzu da ake karantawa sai ka ji kamar ma yanzu yake gano abubuwan yake bayanin kai watakila ma akwai 'yan ƙare-ƙare ma da in an barka za ka yi aida ina nan ibn al-qayyim yake rubuta aida na gaya masa ai akwai wani kaza kaza kaza kaza ma saboda shi a lokacin sa abun ma bai bayyana ba wanda yanzu yanzu yanzu ya bayyana yadda yanzu ake blackmailing a lokacin ibn al-qayyim ba wannan blackmail blackmailing na hotuna da waye da sauransu su haka in ya tayi lalatar da shi kuma ta dau hotunan lalatar su sannan kuma ta ci gaba da bin shi yana turo kuɗi a lokacin ibnu qayyim ba za a yi haka ba a lokacin can ma zai yi wahala ita ta zo tana faɗar cewa ma ta yi lalata da shi za ta yi ƙoƙarin ɓoye abin don tsare mutuncinta amma yanzu abin ya zama ba wani abu ba gashi wataƙila da ita a cikin hoton ko kuma a in ta bayyana ma shi ne shi ma in ya ga zai zai zai halaka ya ga shi kai ba zai halaka shi kaɗai ba sai da a yi mutuwa kasko in ta fito ta saki hotunan ya ce wance ce tare muke da wance amma duk da haka za ka ga cewa za ta ɗauka tana blackmailing ɗinsa kuma wanda irin wannan labarin nawa kuka ji ba adadi na mutane manya-manya waɗanda za su tsaya gaban jama'a suna cewa ku zaɓe mu mu shugabance ku amma kuma wani ita ce ɗabi'arsu saboda haka ita kuma sai ta amfani da wannan damar don taɓata masa kariyarsa taɓata masa credibility nashi a cikin al'ummarsa da haka sai kawai yana kwanci kawai sai ta harbo masa hotunan video tana harba masa bidiyon sai kuma ta bi shi da akawun shi ma ya san mai take nufi saboda haka sai ya buga to nawa ta kuma ta gaya masa sarranta to in ya ga zai iya lokacin zai bayar gobe kuma ta kuma tatsa haka haka haka in ya gaji ya fara tunanin ya za a yi a maganinta sai kuma ya fara nemo wasu kuma a yi hayarsu to kaga dai abin barna ce za ta ta yaduwa a lokacin da ibn qayyim yake rubutu abin bai lalacewar yanzu ba amma kuma gashi kamar yana sifanta wani abu da yanzu kake ganin shi yake faruwa وربما أدى ذلك إلى قتل النفس وتقيل ما أبن يكيغ كسا كسا رند ألا يحرم تا ليأخذ ماله لن يسام دوكير ليتوصل به إلى معشوقه دوكير دا ذات كيش أبن دا يكيسو yana neman wani abin da sai da shi ne bukatarsa za ta biya babu hanya ya buga ya buga ya buga to ƙarshe ma yana iya amfani da wannan ya ga cewa ya kai ga cimma bukatarsa sauraka laifuka irin waɗannan laifuka ne masu munin gaske kuma suna lalata al'umma suna lalata al'umma suna haifar da wasu kuma laifuffukan masu yawa laifuffukan da za su shafi wasu wanda ba su ji ba ba su gani ba ashe kaga idan irin waɗannan abubuwa suna faruwa kamata duk masu hankali su ba da goyon baya ta yadda za a magance wannan ayaki abu domin yaƙarsu su ne zaman lafiyar kowa barinsu su ci gaba da yaɗuwa kamar ba wani abu ba to wannan shi ne tashin hankalin ginuwar al'umma da ci gabanta ba zai yiwu ba sai akan kyawawan ɗabi'u matukar al'umma ta zanto kyawawan ɗabi'u a cikinta suna zagwanyewa alaƙarta da ubangiji tana lalacewa to wani al'ummar babu yadda za a ta ginu babu yadda za ta samu shi gaba babu yadda za ta samu ɗaukaka shi yasa kullum lamarin ɗan adam ƙara baya yake yi ƙara lalacewa yake yi ko da yana yi wa kansa ƙarya cewa ci gaba yake yi amma ci gaba yake na mai haƙa rijiya har gari na mai haƙari ja wani abu mai amfani yake nufa zai fito lafiya in Allah ya yadda amma wannan yana nufan abin da yake halakarsa ne gadan-gadan kuma babu wani amfani a cikinsa a yau inda albashariya ɗan adam ya nufa kenan gaba ɗaya inda ɗan adam ya nufa kenan ya su kwana ga abin da zai halaka shi muris amma kuma ana yi wa juna ƙarya ana cewa ana samun ci gaba wani irin ci gaba ne yake ana rayuwa irin wannan rayuwa da rayuwar dabba ma ta fita rayuwar dabbobi a daji ta fi tsafta akan rayuwar da ɗan adam yanzu yake dabba Allah bai bata hankali ba bai mata guzuri da abin da yayi wa ɗan adam guzuri da shi ba ba a ɗora mata takalifi ba ba a ko mata annabawa ba ba a sokan masu da littafai ba dabbobinsu suke rayuwarsu a nan in sun yi ta ƙare a nan babu magana a je aljanna ko wuta ba wata rayuwa ta har abada can da za su zo su shiga ballantana a yi tsammanin za su je su shiga abin nan zaki duk yadda zai yi zakintarsa ya ci barewa ya ci dokin abin nan jakin daji ya ci waye ya ci waye ya ci waye ba magana a masa hisabi ya ci barewa abincinsa ne amma ɗan adam akwai hisabi a kansa duk abin da ya sai an tambaye shi wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursal sai Allah ya tare shi ya tambaye shi to kaga ashe in ya zabi rayuwa yayi rayuwa irin ta dabba ko wacce ta fita dabba muni kaga shi al'amarin sa yafi na dabba muni tunda ita ta dabba nihayar ta nan ne in za a yi kisasi akan dabbobi kisasi ne akan dabba da ƴar uwarta dabba wacce take jinsinta shi ba kuma da an yi shikenan babu wata azaba ta har abada ko azaba mai radadi ko azaba mai tsanani amma sabban da dan adam to amma saboda duniyar tana ƙara kusantar ƙarshenta dan adam kuma yana ƙara ja baya yana ƙara nisa da ubangiji har a zo sanda duniya za ta kare kuma shi kenan komai ya zo ƙarshe a ɗaiɗaiku duk wanda aka ce yau babu shi shi kenan ya masa ta tashi to akwai kuma ranar da kowa da kowa zai zanto babu shi Allah zai naɗe ƙasa yau matubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahi alwahid alqahar kowa zai tsaya gaban Allah to a nan ne kowa kuma zai ga abin da ya aikata a nan ne waɗanda suka tsayawa su kyautata a nan ne za su ga abin da da na sani ba za ta amfani su ba ya laita na nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yakhfuna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانه لكاذب انا زامو tsaya. saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba da lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa